tasirin samu ba sai domin ladabi wanda suka rasa abin da suka rasa ba su rasa ba sai domin ladabi idan muka kula shaidan wanda Allah ya ba mu labarin sa cikin alqur'ani ne Allah yake gaya mana cewa lokacin da Allah ya niyan halittar annabi Adam yace inni man yafsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah yace lokacin da ya niyan yin halitta ya sanar da mala'iku cewa, "Iz kada rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilin filar da khalifa." Yace ba mala'iku zan sanya wani khalifa na a doron ƙasa. Me mala'iku suka ce, "A ta jalu fiha man yafsudu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak?" Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lokacin da mala'iku suka ji sai suka ce wa Allah madaukakin sarki, "Yaya za a yi ka samar da masu saɓo Ubangiji ce ku haƙura na san abin da ba ku sani ba." ƙarshe kuma Allah ya halitta ya samar da annabi Adam baban halitta gaba ki ɗaya mu mutane kenan ƙarshe sai Allah subhanahu wataala sai mala'iku dukkanin su suka faɗi suka yi sujjada amma Allah sai ce mana fa'asa adamu rabbahu ai sai Allah ke ce mana a illa iblisa aba wastakbara shedan ne kawai ya yarda ya mika wuya ga lamarin Allah wastakbara yayi girman kai Allah ce wa kana minal kafirin daga wannan lokacin Allah ya tsine masa ya mai da shi cikin mutane waɗanda suke kafirai saboda menene yana tare da mala'iku girman sa ya kai zuwa tare da sayyidina Jibril alaihi salam amma Allah subhanahu ta'ala ya tsine masa ya kore shi yau duk wanda zai karatu ya ce a'udhu billahi minash shaitani arrajim ina neman tsari daga Allah ga sharrin shaiɗan jefaffe me dalili ba shi da ladabi shi yasa مولى مشبرا يتفدي تعدب في ظاهر وباطن به يرك المرء للمواطن يلددي أظاهرنك ده يلددي أباطننك ده شي دوان ده يكي يكي إندي يكي idan har ka furta ladabi to adadin karatun da ka tara wannan karatun da babu shi da ka huta domin zai zama maka bala'i zai zama maka nauyi ku duba shedan wanda ya san abin da dukkanin mun nan ya sani dukkanin mu shaidai na da ilimin kowa na da ilimin ƴaƴanka ilimin rayuwanka ilimin tsarinka ilimin kaza amma bai amfane shi ba yau kullun tsine masa ake yi Allah ya tsine masa ila yawmiddin hatta shan alkiyama amma menene malamai suke faɗi al ilmu huwa al mal ilmu illa al amal bihi ba wani abu ne ake ta masa ilimi sai aiki da ilimi shi yasa yake cewa al ilmu huwa al adab ilimi shine ladabi domin wanda ya rasa ladabi ya rasa ma'arifa ya rasa sanin Allah mene sirrin ladabi ladabi yana sa ka mai da al'amari wa Allah wanda yafi kowa ilimi a duniya da halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nassun qur'ani wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ubangiji ya ce ni ne malamin annabi Muhammad yanzu ni in nan cewa ne malami ne shi annabi babban malamin sa wane ne Allah amma sai Allah ke ce masa wa qur rabbi zidni ilman ya rasulullah ka ce Allah ya kara min ilimi kullun annabi shine malamin malamai amma kuma shi fi kowa shi ya ce Allah ka kare ni ilimi ibada ne a cikin hakkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam abinda kuma zamu kara gani mu tabbatar da wannan abin shine annabi Musa alaihi salatu wassalam ruwayan al-Imam al-Bukhari sahihi ruwaya lokacin da aka tambaye annabi Musa alaihi salatu wassalam waye fi kowa ilimi annabi Musa yayi shiru waye shi ilimi a wannan zamanin annabi Musa sai ya shiru dan sai annabi Musa sai yake cewa ni ne ya nuna kansa yace shi ne a lokacin shi ne annabin Allah mursali manzo sannan annabi Musa alaihi salatu wasalam shi ne wanda yake duk zamanin babu wani annabi sai shi wanda yake rike da hatta annabi Haruna tabi'insa ne Haruna akhi washdud bihi agri wa ashruku fi wa ashruku fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كف قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أما جد سوى النبي هارون لما النبي نصر أجلان النبي موسى ني سأل النبي هارون يتي شيء أزامن النبي موسى بنسان وان يفيني إلمي با أرواير من ذن الله يتي تاتي هدران الله تتباشى أمسا تتي بلي عبد الله خدر تتي موسى أقيمي كراتو bawan mu annabi kidir waliyi kidir waliyi ne ma ba annabi bane kidir shi ya san abin da baka sani ba daga nan kuma hadarin Allah ta daura masa nauyin ya tashi ya je nemi ilimin da annabi Musa ya tafi kuwa ya ga iliman da suka sha kwakwalwarsa kidir ya dinga zuwa mai da abubuwan mamaki a kashe rai tsarkakekkiya a yi barnan asaran dukiyar mutane wanda suka zalunce ka kuma su za ka taimaka musu annabi Musa ya ce ni ban san wannan abun ba yace kar ka sake tambaya na aka je gaba yace ni ban gane wannan abun ba yace ba na ce ba za ka tambaye ni ba aka je na uku yace to ya aka yi kai haka malam yace dama na ce in ka tambaye ni mun rabu saka daga yanzu mun rabu amma amma bayani wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra ma lam tastati alayhi sabra abinda ka zagar hakurin nan ba ni ne nayi ba Allah ne yake sanarwa nayi kaza da ya faru kaza ne kaza da ya faru kaza ne kuma duk abin ya fitar masa a rayuwarsa yace da kaga na kashe yaro mun fito mun samu yaro lafiyayye dan shekaru wanda bai yi laifin komai ba na bige shi yace kai ma a rayuwarka ka manta baka taɓa kashe rai ba fa wakadahu Musa fa qada alayhi ka zo ka samu ana raban fada baka kisan rai ba yace haka ne ya faru da na zo na samu a garin yaran nan katanga zai fadi na tare shi ba a biya ni ba yace kai ma lokacin bayan ka gudu ka je Madiyana me ya faru ai ka samu yan mata suna shayar da ruwa a gindireja baka eba musu ruwa ba sun biya ka kai musu yace a'a da ka samu na yi kaza duk abin da na fasa jirgi kai ma lokacin da kake jariri baka hau jirgin ba lokacin kana jariri amma ka hau jirgin ko baka hau ba annabi Musa ya ce duka haka ya faru a rayuwana wannan kalilan wai daga cikin sirrin da Allah ya koyi a cikin to ladabi yan uwa mu sanya ladabi yana da cikin abu mafi girma da annabi yake alfahari da shi manzo Allah ba da ilimi yake alfahari ba yana alfahari ne da mene ladabi annabi yana ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji ya bani ladabi ya kyautata ladabina ladabin manzon Allah ya bambanta da ladabin kowa annabi sallama tuna yaro baya wawo kun san wawo a zo a zuba muku abu tare da mutum ka yi handama ka yi gandame ka kwashi manzon Allah baya wannan ɗabi'a kuma wannan ba halin manzon Allah bane manzon Allah sallama tuna yaro a kankantan shekaru kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaki sannan bai saba ma iyaye baya raina na gaba da shi shi yasa manzo Allah yake cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana ko kuma wa lam yukabbir kabirana wa lam yarham saghirana duk wanda bai iya tausayin na kasa da shi inda annabi Muhammad yace wannan ba mutumin kirki bane haka duk wanda bai girma na sama da shi ba mutumin kirki bane inji manzo Allah to yake duba kai ka gani yaya naka yake shi yasa ladabi shine abu mafi girma hadisin al-Imam Ali wanda Musnadul Firdaus ya fitar shine manzo Allah ya cewa addibu auladakum ala salati hisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa mene wa qira'ati al-Qur'an kula da tadda ayan ku aka uku na farko san Annabi Muhammad duk ladabinka in aka same ka da rauni wajen soyar manzo Allah kai sunan ka mara ladabi domin zaka na furta kalmomin kafirci baka sani ba yanzu nan zaka na ganin manzo Allah sa'anka zaka na kalmomi irin da zaka ga shi manzon Allah a haƙƙin annabi sallama yanzu babanka in da ka tsuguna ka gaishe shi ka girmama shi to ba lalle ya zama wannan shine girmama manzon Allah ba abinda zaka iya yanka su ce Allah ya maka albarka zaka iya yi wa manzon Allah Allah ya tsine ma domin shi ba a wasa da zatin annabi amma kada kai wasa da mahaifinka wani lokaci ko ya ji daɗin wasan ya ce kai wane wane yana da hankali ya ya faranta min rai amma manzon Allah ba a mai izgili wal abillahi wa ayatihi wa mini ورسوله كنتم تستحزون لا تعتذروا Allah ce kada kafartum ba'da imanikum ko izgili kai da wasa a zatin manzo Allah ka kafirta to ashe dole mu sa taka tsantsan kalmomi da yawa ba ga manzo Allah ko yabo kake yabo yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam kun san da yabo abu ne mai kyau to ka zo kana yaban annabi annabi kaza annabi kaza akwai kalmomin da haramun ne ga manzon Allah shi sa in mutum bai karanta ilimi yayi zurfi bai yabo ga manzon Allah hadari ne gare shi akalla kafin da kafi ka ji wani ya yabo sai malami cikakken malami wanda kuma bai yi karatu bai ɗauki littattafai mana ga nan shiriniya sun kare maka yabo khali ilay ya uja bil muhaffaji wanzila wala tabdiya an khayfihi mutahawwala wa akrim bihi madadan tarrahu manzila ahabbu ibadillahi bil majdi wal wala lahum nabiyyu nabiyyu lahu ala jinaim wa uko haka zaka dinga tafiya ga irin su alburda ga nan al-imam an-nabahani ga dan darani ga littattafan malamai har ku zo kan kundi diwani in kai ka san ba za ka iya ba baka san alqur'ani ba baka san hadisi ba baka san ladabi cikin hadarin manzon Allah ba haramun ne kai ban annabi Muhammad dan da ka je kana faɗin kalmomi kana faɗa kana ganin kaman yabo ne amma zagi ne saka to la farko kenan ladabi a shine ne mene hubbi nabiyikum san annabi Muhammad domin soyayya shi ke ba mutum ladabi nabi mene hubbi ahli baitihi san karatun ai san iyalan gidan annabi Muhammad na uku mene wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani to da mu tashi akan wa tahdiran na shaykha kal murabbi kaza ka shaykha ko bi duni raibi wala zimu ashe mun yi wannan ma ko lalle yau karatun mu na na biyu ne ko na uku ko واطلب مربيا خبيرا ناصحا كامل عرفان اماما صالحا يتي واطلب مربيا ya kai muridi, ya kai salikin hanya mai neman gaskiya, waɗin biyanka nemi mai tarbiyyan zuciya, khabiran wanda yake masanin Allah, nafihan wanda yake mai nuni da gaskiya ta hanya mai kyau ya kuma hani ga mummunan aiki ta hanya wanda yake mai sauƙi. kamil irfanin masanin Allah cikakkiya imamin jagora salihan nagari wannan abu na farko yace wasu murabbiyan ya kai wanda kake muridi ka nemi wanda yake mai tarbiyya menene muridi waye muridi shin idan an ce muridi ana nufin wanda yake saka tarbiyya auya shine muridi idan an ce muridi ana nufin kawai mai yawo yana zikiri shine muridi waye muridi waye a cikin ku zai iya mana tarifin muridi idan an ce muridi shi ana nufin shine wanda ya nufi Allah madaukakin sarki ba Allah ya ce Allahu samad ba me abun nufi da bukata kai kuma kana da bukatar samun Allah to kai din nan muridi ne mai neman saduwa da ta'addushi da hadaran Ubangiji maɗaukacin sarki. Shi ta Allah ke sufanta mana manzan Allah sallama wa waje da ka ballan fahda. Mun same ka kana cikin kishi da neman sado da hadaran Allah muka shirya da kai. A nan wanda yake mutaƙaffil a karatu, wanda ya fara shiga karatu, ko yana ganin na kishin Ƙur'ani ne ko na kishin addini ne, sai ta fa'ai a Ƙur'ani an ce wa ma'aiki fatacce a'udhu billah wa wajadaka dallan fahada wannan dal din kullum muna maimaitawa idan ka faɗa ka kai ka kira ma'aiki da bata qur'ani bai kira manzo Allah da wannan kalmar ba kalmomi suna da ma'anansu akwai kalma ɗaya wanda yake da ma'anoni guda biyu wanda wannan larabci ya fi kowanne akwai kalma ɗaya mai ma'ana kala biyu kuma ma'anan daban-daban misali yanzu a larabci yana da ma'anoni daban in ka ce a suna nan daban-daban wanda ba sai na muku buga misali ba wanda zai iya ɗaukan gaba kuma ya ɗauki baya na zamani kalmomi suna nan wanda ya ɗauki aibi ya ɗauki yabo ya ɗauki zagi kalmomi suna nan kata-kata wannan kalmar wa wadaraka ballan fahada Allah ne kaɗai ya isa ya manzon Allah yanzu misali sai kana ɗaki sai ka ji babanka mahaifinsa yana masa faɗa gaskiya kai wani baka kyauta ba wani baka kyauta ba alama ya ce masa baka da hankali sai kaza kaza ka ce baba baka kyauta ba ka da hankali kuma kai dan kai dan babanka ne wannan kai mai tarbiyya ne kuwa shi kuma wannan fa Allah aka ce a ka'idan Qur'ani kuma duk kalmar da kaji an yi ta da tsauri to ba da annabi ake yi ba ko irin kaji Allah yana cewa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la'allaka baqi'un nafsaka ala athari baqi'un nafsaka ala athari in lam tu'min bi hadha al-hadith asafa ko kaji Allah yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama على الاعتبار ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين dukkan wayannan ayoyin kaji Allah ya ce da kaza da kaza dubba da manzon Allah ke ba al mukhatab bihi annabi wal murad bihi ummatuhu sallallahu alaihi wasallam idan Allah yana magana irin wannan to annabi ne kadai ya isa ya zauna yayi hira da Allah amma wanda kuma za a yi maganan dan azin da Hausa suke cewa a menene a tauna aya a tsakuwa don aya ta ji tsoro to sai Allah ya nemi zatin ma'aiki ya magana da shi don ku saƙon ya isa muku to yanzu idan annabi ne haka to ni ba amma ba za ka ɗauko ka ce ai da annabi yake ba abinda ake nufi a wannan lokacin maza Allah cikin hadara na irada na muridan ta zuwa ga hadarar ubangiji yana ta aƙishi shi yasa ba aka ce maka cewa ka zamto ka zaka halwatun tuhinu hina kana mai kuta kana mai buya zai taimake ka to anan abinda ake nufi da almuridu shine wanda yake nufan hadaran ubangiji shi kuma na Ibrahim yana ga mana inni zahibun ila rabbi sayahdini ko zan tafi wajen Allah zai shirye ni to a wannan lokacin da kake da wannan ta'assushi din kake da ta'awubi din kake neman haduwa da Allah din kai muridin kai muridi ne kai muridi ne a hadaran Allah wannan shine muridi shi yasa aka ce wa murabbiyan to tunda an san waye muridi muridi ne neman Allah ne ba mai neman girma ba muridi ne neman sado da Allah ne ba mai neman suna ba muridi ne neman haduwa da Allah ne ba wasa ya zo yi ko neman duniya ba amma idan ka fahimci cewa zuciyarka wasa take nema zuciyarka neman duniya take nema karanta da Allah kai ba muridi bane kai dai mai neman duniya ne domin hadisin da muka karanta a cikin kitabul afkar na Imam an-Nawawi wanda ya faɗa mana cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hadara ilayhi to kana nan cikin muridai amma kai baka cikin muridai to wannan ya sa sai ce wadun murabbiyan to anan kuma an tsallake maganan muridi a baya an mana sufofin muridi waye muridi an baka wasu irin ɗabi'u da zaka zamto na farko ka zamto mai ladabi na biyu ka zamto mai huduri cikin Allah na uku ka zamto in ka cika sharuɗan da ake bayarwa na ɗariƙar tijjaniya cika sallah a cikin jam'i biyayya wa iyaye kula da lazimi da wazifa rashin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin cutar da dukkanin musulmi rashin ƙin bayin Allah musamman annabawa don kafirci ne kin annabawa sannan kula da martaban sahabban annabi Muhammadu domin kin su idan ka ki su gabaki ɗaya shi ma yakan zama kafirci don Allah ya ce li yabiza bihimul kuffar wa da Allahu alladhina amanu min salati minhum maghfiratan wa ajran azima amma in ka ware wasu kake su yakan zama munafunci kamar kin Imam Ali alaihi salam manzo Allah ya ce kin Imam Ali munafunci ne kamar irin kin su sayyidina Abubakar manzo Allah ya ce Allah Allah fi ashabi Allah Allah fi ashabi la tattakizuhum ghardan ba'di bayan wannan sai mene kamar abin da shafi in iyalan manzo Allah shi kuma kamar yadda muka faɗa an kike su jumlatan in manzon Allah ne kamar irin sai suna Fadima alaiha salam kin ya nuna kiyaya gare su wannan kin annabi Muhammad ne kai sai Allah ya tsare mu kuma manzo Allah ya ce bad'atun minni sallallahu alaihi wasallam to bayan nan in waliyan Allah in kake kuma ka zama munkiri wanda Allah ya ce mana ya arifuna ni'matallahi summa yunkirunaha ka san nimar Allah kana inkari wannan ma duka Allah ya kare mu sannan kuma bayin Allah ko da ba musulmi bane ka kyautata musu wannan ya zama shine al'adabu ma'al khalqi ko ma'allahi wa ma'a khalqihi ka iya ladabi da zama da Allah baka cutar da kowa to wannan ka cika mukami na muridantaka to menene kana nufin samun Allah ya zaka yi waddu murabbiyan ka nemi murabbi to waye murabbi Duwa matsalan da muke samu shine wane ne murabbi shi murabbi a nan karatu dole ku dafi haƙuri za mu yi karatu mu ba zai ja ba saboda muna son mu yi bayanin wannan murabbi a tafiyan kowane mutum wani irin mukami ne mai zurfin gaske ko ɗan tasha ne kuwa murabbi ana buƙatar shi a kowane abu murabbi shine wanda yake maka tarbiyya kamar yadda Allah ke ta mana walakin kunu rabbaniyina ko bima kuntum tuallimuna ko bima kuntum ta'lamuna duka yazo a Qur'ani wanda Allah ya ce mana karshe wa bima kuntum tadrusun ku kasance rabbaniyai ar-rabbaniyu shine a sayyidina Abdullah ibn Abbas a cikin ruwayan al-Imam al-Bukhari yace ar-rabbani shine wanda yake koyan ayyuka yake koyar da ayyuka kananu zuwa manya idan ka zamo ka je ka shiga hannun shehi rabbani ba zai ebo salati yau ka baka salati dubu goma je kai mu salati dubu goma ka je kai ta sati dubu goma in Allah da sati goma ko shekara goma za ka zo ka daina in ma ka yin fa kenan da ka zo rabbani zai na koyar da kai sagairul a'mali qabla kaba'iri zai na koya maka kananun aiki daga wannan sai wannan a baka istighfari a fara baka salatin annabi dari istighfar da la ilaha a dauki wani ba baka duka nayi a nuna maka yadda ake addu'an alula addu'an bacci addu'an shiga masallaci ayyukan manzon Allah kananu a koya maka kullum kana karanta ko da izu ɗaya ne sunni ɗaya har ya kai ga kai da kanka zaka na improving zaka na growing zaka na tashi sai ka cika tam kai nisa to wannan rabbani na farko murabbi shine wanda yake tarbiyyar zuciya shi kuma mai tarbiyyar zuciya ba zai yi tarbiyyar zuciyanka ba sai in zuciyansa ya wanku idan ka kalli mutum ka je wajen makanike ka ce kana son ka zama ɗan gidansa dan Allah shekara biyu ne kyau in kana mai biyayya ya ka zama likita za ka zama eh makanike za ka zama makanike in ka je wajen likita kuma shekara uku mai zuwa kuma kana mai biyayya kana ta koya kawai a ce ka zama mesin kawai ya ka fara gini ai kai ka zuwa da likita an tambaye ka sai na zuwa na zuwa da likita na kama ya kuna murabbi ya kuna murabba haka in kana so shi yasa tun daga aure ana son mutum ya koya in kana son ke tarbiya yar da zaka aura ya take to alamun tarbiyyar ta tarbiyyar yayanka ko kuma uban da yake aura yake yanda molinsa yake aka zaki molo yayanka yadda kuka san moli haka ta shege yake kai ne abin da za a zuba a ciki in aka saka ka a molin biredi mai kwaye kwaye aka zaka mutu kwaye kwaye saka shegen da zaka zuwa ka dube shi su tsaye wani hanya ke bi annabi yake bi ko wasa yake yi shin wannan ya nuna maka hanyar gaskiya ne ko hanyar wasa ya nuna maka shi yasa manyan malaman mu kullum suna faɗa mana يسحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك ذاك riki jagora ne wanda ya san hanya da ya kiyaye ka daga haurawa halaka to anan almurabbi shine na farko muka ce wanda yake koyar da zuciya ƙananun ayyuka kafin ya ɗora maka manya manyan abubuwa wannan murabbiyan khabiran alkhabir shine wanda ya sani bayan ilimin da ya sani ya jarraba misali yanzu idan aka zo da gishiri nan sai na saka mana gishiri na ce maka wannan gishirin farin abu ne ana saka shi a miya ga shi kalan shi kalan suga kun gan shi yadda yake in gama ma bayani sai ka tashi ka tafi sai a nuna gishiri da ka ce ka sani ko baka sani ba ka sani mana wanda ma yana gida kawai ya ji labari daga gishirin ba in an yi wani ce na san gishiri gishiri wani farin abu ne ana saka a miya in an sa a miya yana ɗanɗano kai kuma ka kirki shirin da idanka sunanka mene ka sani wancan yana da ilmul yaqini wannan yana da ainul yaqini to na gaba shi kuma shine wanda ya dauka gishirin sai ya zuba a bakin shi ya ɗanɗana ya ji shi wannan kuma wanne ne haqqul yaqini kenan ya ɗanɗana to shi shehi duk abin da kake tunani zai zamto hanyoyin da ka bin ya bi ba rana ɗaya bane za a wai yanda Hausa suke cewa a dare da Allah yake yin mene yakan haifi bature ko to shehi ba ba dare da Allah yake haifan bature ba wai wannan baturen sai Allah ya saita shi in dai wanda yafi kowa girma shine Annabi Muhammad dan Allah nuna muku cewa shi zai tarbiyantar da duniya ne duk wani irin sufan duniya sai da Allah ya tusa a zatin ma'aiki don in ka shiga wannan sufan ka ga rayuwar Annabi shamili ne ga rayuwanka da Jibril ya zo gaban ma'aike ke ce masa ikra ya Muhammad kai karatu maza Allah ce ma ana biqari yi karatu ce bazan fa gabban fa gabbani ya rike ma'aiki dan yana masa la kallake na min safari na hada na safa ba a samun ilimi illa bin nasab sai ka shawo sannan manzo Allah nan bai bacci ya tsaya sallah sai kafansa ya kumbura ya dangala kafa yayi azumi yayi duk abin da kaji har yaki manzo Allah yana yi don koyi ayi imani ashe murabbi yana bukata shi sa manzo Allah ya aure da annabi ya aure ba da mu yanzu mun zo zani kana so kai aure kuma annabi ba shi kenan ka an mai abun kwaba to na farko khabiran ya zamto shekin da ka nema khabiran masanin hanya ne nasihan annasu shine wanda yake koyarwa cikin tsari ba mai banzabarwa ba arrashidu shine wanda zai maka irshadi jinan ko da karfi ko a hankali kun fahimce ni annasihu arrashid shi wanda zai ce kai ku yi nan ko da bulala ne a nishi sunan shi arrashidu amma annasihu shi ne wanda zai na ma magana yana dawo ka jikinsa yana matso ka jikinsa yana nuna maka cikin soyayya da ladafa ka ki ya dawo ka ayya ka tashi ka zo mu karatun nan akwai alkhairi wallahi akwai kaza ayya ka ki ya je so littafi ya baka ko fahimce ni to wannan abin da yake maka sunan shi mene arnasihu dalili ku kula manzan Allah wanda yake kowa iya nasiha wata rana wani balarabe ya zo gaban manzan Allah ya ce ya Muhammad ya ce sunan annabi Muhammadu idan li fi zina aman izini zan yi zina ya rasulullah in zan yi ta zina kun san zina saban Allah ba waye annabi a masa izini wasu sabbi suka fara wai ma ma ka ni baki kai kai dangin shi afka kunya inna lillahi manzo Allah sai ta ku bashi udunu udunu udunu annabi ya ce zo kusa manzo Allah sai ya matsa masa ma ya bashi waje ya zauna annabi ya girmama shi ya zauna kusa da annabi Muhammad ga irin kyakkyawan karantarwa na manzo Allah bayan ya zauna sai manzo Allah ya ce masa kana da mahaifiya ya ce eh annabi na da mahaifiya manzo Allah ya ce ka yarda na yi izini a izini da ita ya ce a'a ya rasulullah mahaifiya ta baka ce manzo Allah ya ce kana da kanwa ya ce ina ce ka yarda na yi izini a izini da ita ya ce a'a annabi kanwa ta ai za ta ban mana abun kunya kana da mata kana da kaza annabi ya dinga kirga mai kana da ya ya ce eh ka yarda na halatta yi izini da ita ya ce ya rasulullah annabi ya ce to yanda baka son izini da mahaifiyanka wacce zaka yi izini da ita uwar wani yadda baka san aizina da kanwanka yan wanda ka san ita kanwar wani ne wanda baka san aida yarka wani ma yar wani ne yadda baka san aida kanwan mahaifiyarka ko kanan kanwan babanka wata kanwan mahaifin wani ko kanwan baban wani ne wannan balarabe sai ya shiru manzo Allah sai ya daga hannunsa ya sa a kirjinsa kuma bari ayi mu'jiza yace Allahumma qashir qalbahu wa qashir zambahu wa hafsin farzahu yace ya Allah zuciyarsa ka wanke ta ta zama mai haske sannan kuma zunubansa duk ya fi masa wanda ya baya sannan al'aurarsa da take kayan mai da shawa Allah ka wanke ta tun daga ranar sai da ya zama ya fi kowa kamewa saboda addu'an annabi Muhammad da kuma kyakkyawan karantarwa irin ta manzon Allah wannan shine annabi an zo an balarabin kawai ya zo ya tashi ya fitsari a masallaci ya cire wandonsa bulululululu yana fitsari manzon Allah sallama sahabbai suka haushi wasu ma suna zara tafi manzo Allah ku bar shi ku baza ma shi ya gama sai da ya gama fitsari annabi ya ce zo ya zauna ya zo ya zauna manzo Allah ce ku ku je ku ɗebo ruwa ba fa shi wanda ya fitsarin ba a cikin masallaci annabi ce ku da kuka masa faɗa ku je ku ɗebo ruwa suka je suka ɗebo ruwa ya ce ku zuba a wajen bai ce ku baki zuwa ba ku ku je ku zuba suka zuba da suka za suka zauna annabi kuma sai musu nasiha yaya za a yi dan uwanku ku baza ma shi nan masallaci ne ba haka ake yi ba kai kuwa yanzu yadda kuka baza mashin nan zai iya bayyana al'auransa kun ga tsaraitinsa kun ga haramun ko kuma ku baza mashi kayan jikinsa ya ɓaci kun ga an sake lalata waje a maimakon iya masallaci a ɓata jikinsa ko kuma yadda kuka baza mashin nan ya ji haushin ku daga nan ya rike kiyayya da gaba ya shiga zuciyarsa manzo Allah ya musu nasiha sai ce kai kuma innama bunyatil masajidu lidh-dhikri was-salah nan masallaci dan zikiri aka yi ta dan yin sallah idan kana son kai zikiri kowane iri ne je ka masallaci in sallah ya kai amma ba yi ta dan fitsari ba yayi shiru ya kalli manzo Allah yace Allahumma arhamni warham warham ma'i Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan yace Allah Allah na ji dadi ina roƙonka Allah ka ji kaina in na mutu ka sani aljanna bayan nan da ni da annabi Muhammadu amma bayan mu bi mu kadai Allah karka ji kan kowa duk wa'in nan ka ba su kawai su sha wuya Allah ta wasa laƙad haddarta wasi'an kai kuma ai ba haka ake addu'a ba abu mai faɗi ramin Allah ka batta mana to nan abin da yasa nake bayani yan uwa wannan kowane kalma ɗaya a cikin sa wallahi littafi ya kamata a yi shi amma in Allah ya yarda kamar yadda kuka sani da mun gama wannan littafin ruhul adab za mu shiga littafi na gaba har ta kai mu shiga kashful ilbas an fayyada da Fatima bil Abbas wanda duk suna maka ishara ne da ka san wa za ka zauna da shi a matsayin jagoranka kuma wajen in mun zo za a yi bayani mai kyau to a nan kamilin irfani dole jagora ya zamto masani ya san shari'a ya san hakika abin da ake nufi da shari'a shine duk wani ilimi wanda ana iya fahimtansa ko da ba tare da an zauna a gaban malamai ba yanzu misali mutum zai iya jin hausa idan ya ga hausa ɗin nan hausan da zai ji amma in bai zama da Hausa ba ba zai gane Hausa ba ana ba mu labari lokacin da turawa suka zo Najeriya suka zauna a Najeriya sai wani baturen Ingila ya ce a ai shi yanzu Hausan banza ya ji komai sai aka ce sa Abubakar ta babale sai kira shi da yasa aka kira shi aka kira wani yaro sai aka ce wa bature ha ha ke yana ta yi ni han kuma sai ya ce masa ha a buɗe baki shi bature yana cewa ne han kuma sai aka ce ma yaro zo ne sai aka ce masa ha kawai sai buɗe baki akan dawo goge mai haƙuri a ce akwai wata yaren da sai ka zauna da mutane ka sani dole sai ka zauna da mutane to balle ilimi ka taɓa jin wanda ya karanta jirgi a littafi kawai ranar ya fara tashi a cikin jirgi to ko moto ba taɓa karanta tuki ba sai ka koya da hannu ko moto ko ba ka bane to shi ilmul ma'arifa ko ilmul haqiqa shi ilimin da kake karantawa alqur'ani shi ne za ka yi ta tafakkuri a ciki sai Allah ya dinga baka kuma kana aiwatarwa ka an ce kai sallan da ka tashi kai tai to sai Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukum Allah in kun tsoron Allah Allah zai baku wani ilimi wannan ilimin ya za ka same shi Allah ne zai sama haske kamar irin ilimin sahabban annabi wani wajen kuma Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in kun tsoron Allah Allah zai sanya muku hujja sai ka gani duk abin da za faɗa ka ji ga hujjar a wajen ba ka buƙatar ka yi wahalar da kanka wannan abin da Allah ya tarawa sabbai kenan to ka mai ifanin ka zama matukin sanin ma'arfa imaman salihan kuma dole shehi ya zamto jagora ne domin ana iya samun malami ba jagora ba majzuzi ba zai zama shehi ba mutumin da ke hali na jazba hali na hauka hali na uzuri ba zai zama shehi ba shi dai bawan Allah ne ya tsaya a kansa amma ma'zur ne ba zai zama shehi ba imaman salihan sai dai ya zamto wanda hali yana bijiro mace tafi ba shi amma wanda ya shiga hali na jazba kawai ya bar kamala wannan ba shehi bane ba mu'tabari bane a tafiya da bashi da halin shi shi halashi zai iya daukan wannan wutan imaman salihan haka kuma ya zamto salihan dole ya zama nagari duk wani shehi in kana so karke shi ya zamo ya cika sharuɗan Allah da sharuɗan manzo Allah wani mu shehu sani kafin ga yace ba mu yadda mun sallama wa shehu ibrahim ba sai da muka jinjina muka duba ya fadin sai ta ilimi muka duba muka ga tuntun kauni muka ce to ya yake wajen jin manzon Allah sai muka ga an auna nashi mu ba mu isa mu jarraba ba ayan nasu khallul hadla wa qu muhammadan wa illa tarawna ad-dahra tadbara muka auna shi a kowane fanni muka ga ya bi mu sai muka ce mun sallama to kai ma ka duba a ƙanƙancin kanka shin za ka bi wanda ya gaza ka ne ko za ka bi wanda ya fi ka to dole sai kana neman wannan a wajen jagora to idan ka samu wannan sifofi abin da ya tabbata a wajen bayan Allah shine dole sheki a al-Imam shi yana faɗi a cikin anwa'u sara'ir yana ce wali sheki ayatun idza lam takul lahu fama huwa illa fi layalil hawa yasri إذا لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فجذب به لتجى البحر فأقرب أحوال الأليل إلى الرداء إذا لم يكن منه الطيب على خبر وإن كان إلا أنه غير جامع لوصفيهما جمعا على أكمل الأمر وآياته ألا يميل إلى هوى فدنياه في قي وأخراه في نشر وللشيخ آيات dukkanin wani shehi da zaka rike zuwa ga Allah yace yana da wasu sufofi alamomi sune al-ayat idza lam takul lahu in kaga wannan shehin bai da wannan fa ma huwa illa fi layalil hawaya sari kawai dan san zuciya ne ba takura ba ba shi kawai tafiya yake shi ma a cikin fata in ka bi shi kama menene zaka halaka abokin barawo to idza lam yakun ilmun ladayhi bi zahirin na farko ka zo ka auna shi ga bai iya karatun fatiha ba sai ka ce ai wannan bawan Allah ne a to zai iya zama bawan Allah amma a kankin kansa amma ba zai daka zuwa ga nan ba ku fahimta abin da karatun yake ba ana nufin duk wanda bai cika wannan sufan bane ba mutum nagari bane a'a zai iya zama nagari amma a kankin kansa amma ba zai iya jan wani ya kai shi zuwa ga hadaran ubangiji ba domin in zai iya ja shi ma yana bai san hanyoyin ba kai shi aka yi kawai yanzu da wanda aka ɗauke shi a jirgi kawai aka aka kai shi Istanbul aka aje shi bilim ya faɗa a Istanbul ka isa ka ce bai isa ba sai ka ce wallahi baka je ba ai ba a kafa ka tafi ba ya je sai ya ce shi wallahi je da aka kai shi a jirgi wannan cikin falalan Allah ne amma shi ya isa ya ɗauko ne kawo shi bai isa ba sai ka ce to bari kira ka a waya tunda kana Istanbul yun kwatance sai ta to shi kenan kawo sama in kawo sama in ka sauko za ka yanka Istanbul lokacin da kawo in ka sauko kuma ka fashe kuma tsakanin da Allah shi ya gaya ma hanyar da ya bi amma hanyar ku daban domin hanyar jirgi ne kai kuma hanyar moto ne kamata ka bi ba kowa bane Allah yake masa falala wani Allah yana mai falala yau sai ka ganshi a yanda ya je to ba zai dawo ba wani sheki ayatin idza lam yakul lahu hawahu huwa illa fi layalil hawa yasri in kaga mutum bai da wannan sifofin to wannan kawai yana kan zuciya ne idza lam yakun ilmun ladayhi bi zahirin wala batinin fadrib bihi bi dajal bahari haka kaga shehi bai san ilimin ma'rifa ba ba shi da zai kai ka sannan kuma fa aqraba hawalil alil ila ar-rada idza lam yakun minhu at-tabibu ala khabari yace duk wani mara lafiya to abu ne mai sauki ya gangara ya mutu yanzu nan in likitan da yake mai don da yake waliyi kuma bawan Allah ne da gaske na hadarin manzo Allah amma kuma bai da kamalar da zai iya dawo ya ɗauki wasu ya ke zuwa ga hadarin Allah Muhammad saboda me yasa akwai abubuwan da ya rasa su Allah bai takaita komai dole sai da zallan ilimi bane a akwai ilmul batin akwai ilmul zahir shi kuma shehi dole ya hada wa'in ya zama ya san ilimin zahiri ya san ilimin batini da su zai daka kaga mutum zallan mutasharri'i ne to shi kuma zai wahalar da kai zai wahalar da kai abu dan kuskure kadan zaka yi kace wallahi na yi inna lillahi wa inna zaka da janna kuwa wa in kana illa annahu ghayru jami'in liwasfayhima jam'an ala akmalil amri ko da idan mutum ya zamto bai cika wannan sharɗan ya zama arifi ya zama kuma wasili ya zama mutasharri'i ba bai cika wannan ba wa ayatuhu Allah ya bila ila hawan fa dunyahu fi dayyin wa ukhrahu fi nashri duk abin da na ga ma mafi kurewa cikin bayanin wane ne shi kawai shine ka dubi wanda baya kan son zuciya ya zama duniyarsa ya nannaɗe ta ya sa babu duniya a ruhinsa wa ukhrahu fi nashri lahiransa kuma ya bude ta shi lahiran kawai yake nema wannan shi ne shi wanda kuma wannan abin da muke kullum muna godiya ma Allah kullum muna godiya ma Allah ba zan manta ba wani bawan Allah ba zan kama sunan shi ba yace min akramakallahu matata tana gaya mini ta yi mamaki yadda kike jin ana cin shak ado shak ado da yadda za a ga waye a ga waye amma da ta an ce bar duniya ta ji an ce abin da ya bari ga baki daya ya bar naira dubu arba'in da uku sai na ce mata eh na ce mata eh wannan ma da kaji bayan barin duniya ne aka kawo kudin da aka kawo na je ko dubu talatin shina kawo ko? Dubu talatin da hudu? Da uku shine ya ciki ta aka ce to an bar wannan kudada. Sai ce wallahi wannan labarin ya gigita shi. Duk irin wannan buwayar da wa'innan muridan da wannan kaza kaza amma babu komai. Na ce to bayan Allah suna da wani abu ɗaya. Al'imamin Nawawi yana faɗi a cikin Riyadu Salim yana ce inna lillahi عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها ولما علموا أنها ليست لحي وطنا تركوها واتخذوا سالي الآمال فيها سفنا كو لباوان الله بالن لبني في قوة يا زمتو يا برحك ما كنت الله كمس خصوصية يا زمتو سوبرن سوبر دنيا برن جباديني كوي سنة سلمة ودنيا سلمة ودنيا نشيني ba su da bukatan komai cikinta. Ala ya musu hanya su kuma suna da bukatar lamarin duniya kuma suna neman ta. Kuma da ta mu'amala duniya kuma mu'amala su da ita ba zai cutar da su ba. Kowa da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu. Amma kuma wani da suke kan wannan tafiya to sai kalilan ne a cikin sufaye. Kaɗan ne sosai a cikin sufaye. Wani bai irin maulan mutuwa ne da hazu Hausawa kan radiyallahu anhu aka shafi wani babban dan siyasa da aka kai masa dan siyasan nan yana shigowa ya ce waye wannan aka ce wannan ce inna lillahi ko ka irin wannan nan wajen kare ya sake dawowa rabbana atina bil Allah ya ba bukatun ka je ka sake dawo lokacin da ya rasu yana kuka yanzu ya ce wallahi ni in ban yadda da akwai waliyin Allah ya ba na yadda da wani irin wayin nan bila adadin ba za su yi ba in ka dinga ji ba za su yi ba kadami ne na annabi Muhammad kuma ko da ka ji an bar wani abin zaka duba abin gaba ki ana hidima wa Allah ne da shi ba wai ana yi ne dan amfanin kai zaka ana hidima wa Allah ne da shi haka idan kuka duba za ku ga gani walan mu shekka Usman Bauchi Allah ya bashi wadata da komai amma zaka dan sai gida kusan dubu kaza amma wannan gidajen dukan ka zuwa ka ga ba haya bane ba jari bane ba kawo naira ko goma almajirai ka tara akan bashi ruwan wadon makari bai saka rafi rafi Allah gina masallatai gina kaza gina kaza a gina waje sai gina gida sittin ya ce na bawa alfarari ya yi yara kaza ya ce kaza ya fi kaza haka za ka gani ku duba shehunan mu za ku duba ku dinga tarihin su irin ka ya maulan mu a shakshar ibrahim salih a ita ibn yara ana kai su makaranta za ku dukkanin ayyukan alkhairi ne wannan shi abin da ake nema shehi ya zamto ba duniya bane a gabansa in kan shehin da ke gabansa duniya ne zai tara ƴaƴansa gabansa ya nuna musu duniyar su ta kyau kai kuma duniyan kan ma ba ta kyau balle lahirin ta kyau shikenan sai ka tashi kai kana neman duniyar ma duniyar ba ta samu ba kuma lahirin ta ki samuwa dan baka je neman lahira ba ka nemi wanda shi ba duniya bane gabansa ba zai bautar da kai ba zai nuna ma ka bauta ma Allah ne ka bauta ma Allah wannan shi abin da muke faɗi sufofi ne na shehu maulan mu abdulkadir jilani yan uwa ku ya fariyo karatu wannan baiti ne kadai na gaba in Allah da da'a sauran baitoci da yawa za mu karanta su za mu nemi wata da sami mu ja baiti ta fi da yawa amma wannan za mu yi ta kokari har musu su dirfafa amma abin da ya sa wannan kadiya ce hassasa da akan su ake bata maulan mu wani ke bada labarin shi shafi ajiyar yana cewa idan ka gashe ko da sama zai tashi ya tashi sama da fuka suke yana yawo yana yiwu sai sauko lafiya sai ka auna shi kaga cewa kuma baya kan tafiyan Allah da annabi ya ce watsar da wannan ka watsar da shi ka duba Allah ka duba manzon Allah in wali ne a bani ne ba ya tambaye ka ba amma za a tambaye ka me yasa baka yin sallah baka yin kaza saka kai ba ruwanka in yana zuwa ya sallah akwai ne ma wo kai ka je ka duba abin da ka gani na daidai kai saka yana baku labari na baku shawari ba ku zauna da mutanen banza ba ku fito ku zauna da mutanen banza kuma duk wanda yake zai ce zai karɓa ahadin da yika ya san su waye almajiran shubrai dukkanin su babu wani bara burga cikin su yana cewa ni ba ba karere bane yace wallahi koyi na bai taba samu ba taba samun koyi shehu radiyallahu anhu yayi wari ba duk wanda kan kasan shehu Ibrahim da za gansa waliyi ne wanda ya rike Allah ne da dai sun bi shehu nan su shi yasa muke faɗin haka akan sahabban Annabi Muhammad ba za mu tsarkake almajiran shehu nan mu ce suna bin Allah ba ma almajiran manzo Allah ko mu soke su ba za mu yi wannan abu Allah ya tabbake mu wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim tambayoyin da aka kawo ni da akwai su da wanda za a kara gaba sai a samu ina ga bayar wa malam kabiru da an zo wani sati sai mu fara karanta ko kuma mun zo wanda zamu da safe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wajen Allah kai ma akwai kitabul askar na imam an-nawawi ko bayan sallar magriba ni zikirin juma'a kafin kuma isha'i assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.